أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bisa ga ci gaba da karatunmu na a ishirinya yau da izinin Allah ko da ke muna nan a cikin kafiyatu harfil jim ko? Masha Allah. Na'am, kafiyatu harfil jim. Za mu tashi kuma wurin kusan karken baitun kafiyan ne ko ala inna rabbal arshi sharrafa mu sharrafa ahmada wa wafa bihi bushra wa anjaza mau'ida ala ku saurara adatul istifta idan rabbal arshi lalle ubangijin al arshi sharrafa ahmada hakika ya daukaka ahmad shine annabi Muhammad ko sallallahu alaihi wasallam saboda dalilin wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd yasmuhu Ahmad to kaga Ahmad dai daga cikin sunayen na Annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisan nan cikin muwatta muwatta Malik to Allah ya daukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa wafa bihi bushra ya kuma cika wafa bi ma'ana atamma wafa bi ma'ana a tamma kuma ya cika bisharan nan ta wani ta annabi isa wani bashirin bi rasulin ya ti ba da ismu ahmad annabi isa ya yi bishara da zuwan mazu sallallahu alaihi wasallam kuma allah ya aiko da annabi din kaga ma'ana ya cika wannan alkawari wa'an jaza kuma ya cika shi watan ya kammala wannan alkawari kuma ya cika shi wafa bi ma'ana a tamma ya cika na'am to wafa ya kammala ya cika sa an jaza ya zartar da mene mau'idan alkawari wa asra bihi kuma sannan yayi isra'i da shi watan isra'i shine tafiyan dare Allah ya turo mala'ika jibril ya zo ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ina har zuwa can sama halan a cikin halin ba wai a wani lokaci ba wa shafa'ahu gada kuma gobe ran tashin alkiyama zai bashi dama ya ceto annabi sallallahu alaihi wasallam za a bashi dama ya yi ceto zama a zo bayan yayi ceton yayi ceton yayi ceton Allah zai sake bashi umarni ya tafi cikin wutan da ya tafi can jahannama duk wani wanda yake zuciyarsa akwai da koyon kwayi ko komayya na zunubi a cetar da shi a fito da mishi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ya sa da a fito da wanda akwai kwayin daidai kwayin komayya na imani a cikin zuciyan a cikin zuciyarsa za a fito da shi sai a sa su a ma'ul haya a wanke su bayan sun kone sun zama gawayi su duk bakin kirin annan kai su cikin gidan aljanna to Allah ya kare mu daga wutan jahannama jarad lailatul isra zikran mukhallada sannan kuma jarat lailatul isra'i ita daren lailatul daren da aka isra'i da manzo sallallahu alaihi wasallam tun a wancan lokaci har yau jarat ta gudanantu zikiran a matsayin abin ambato mukhallada kuma abin dawamantarwa watan tun lokacin da Allah ya mushi wannan arziki ya mushi wannan falala ya mushi wannan daraja din mutane na ta tattaunawa musulmi na ta tattaunawa tsakaninsu akan watannin daraja daga nan har rungo kiyama mu ma kanmu nan duk wanda ya karanta bukhari ya karanta muslim zai karanta hadisan da da waɗansu littattafai da suke bayani akan falalan manzo sallallahu alaihi wasallam kaman ashifa da sauransu to waɗanda za su zo gaban mu su ma za su karanta irin waɗannan hadisan suna ambaton wannan dare tare kuma da kai jinjina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayi ne Allah ya bashi waman nakara haka ne waman ka rasulillahi lillahi a'ar lillahi ya'ruju waman ka rasulillahi to idan Allah waman wane ne za a ce gashi wajen daraja da matsayi ka rasulullahi kamar manzon Allah akwai babu babu manzon sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi da darajar da babu wanda ya kai shi Allahu lillahi ya arju sannan shi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya arju lillahi ya hau sama ne zuwa ga Allah subhanahu wataala mar dokin sarki har da kan ne dan karbo mana sallola guda biyar din nan ya hau ne ya tafi can domin Allah so araja shine hawa da kan ne aka samu mi'raj lada tsani wanda za a taka taka taka mutaka mutaka hau tafiyan dare kuma shine isra'i لا جز صرف الدهر حد بنائه حد بنائه وأزرى بأرف المسك طيب ثنائه ومن ذا يسامي مصطفى في سنانه في سنائه جميع الورى في الحشر تحت لوائه وأعناقهم طرا إليه تعوج ومن ذا ويشن وانيني ونن yusami ma'ana yusawi wane ne wani mahaluki ne za a ce yayi daidai da manzon Allah sai da mace Allah su tabbata gare shi fi sana'ihi na to na tsilko la ajiz sarfa dahri haddu bina'ihi to sai ka ce sarfu dahri afwan haddu bina'ihi rugurguza bina'ihi ginin manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana addinin sa la ajiza sarfar dahari ya gagari yau da gobe jujjuyawan zamani ka dubi igiya za a zo da igiya a daura guga a zo da katin ice a gicciya a guga a rinka zira yau da gobe yau da gobe yau da gobe ice ne sai ga ya yanke yau da gobe ka dai waye gobe da gobe shi mai dan adam ba kana da kurucin kana da karfi zaka iya taka ka tafi tudun wada ka tafi sabon gari ka tafi tudun jikun a ƙasa amma wata rana fa kada kankan an ce ka je ba zaka je ba kana sa nama a baki kana tauna kana jin zaki kana jin daɗi kana fisgan nama yadda kake so kana tauna kashi karras karras wata rana ba zai yi ba naman ma sai an jijjiga to yau da gobe ya kasa rugurguza ko jujjuyawan zamani ko kuma ka ce mafitintunu irin na zamani ya gagari ya gaza rugurguza addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci shine bina'i nan addinin manzo sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci kenan babu abinda yau da gobe ya bari babu to amma kuma addinin musulunci fa har yau yau da gobe bai rugurguza addinin musulunci ba gashi har yanzu ana jin addini wa azra bi arfil miski tibu sana'ihi sai ka ce wa tibu sana'ihi sannan kuma dadin yaban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azra bi arfil miski ya wulakantar azra ya wulakantar da arfin miski kamshin kamshin almiski ma'ana idan daga almiski an kunna shi a guri turaren almiski ana jin kamshinsa ana morewa to na manzo sallallahu alaihi wasallam nashi kanshin kanshin yaban nasa ya mene ya wulakantar azra bi ma'ana ahkara ya wulakantar ma'ana kamshin yaban manzo sallallahu alaihi wasallam yafi kamshin almiski buce shi ma yake yi waman yusami waman yusami almustafa yusami bi ma'ana yushabihu shin dan Allah ko wanda ya kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sana'ihi wajen dauka kansa babu babu yusami bi ma'ana yushabihu babu wanda ya kama da annabi kama da darajar manzo sallallahu alaihi wasallam fi sana'ihi wajen wajen darajarsa kar kuma ta kalmar sana'u daukaka sana haske ko ya kadu sana barkihi ya zahabu ila absar kuma yadda makaranta cikin maqsud da mawdud jami'ul wara ka sani ma fa dukkan talikai ga baki da tahta liwa'ihi za su zamo karkashin cutarsa ne fil hashri ran tashin alkiyama ranar da za a kora mutane daga kabo daga gurin da aka tashe mu za a kora mu zuwa wurin hisabi to a wannan yini din za mu zama duka gabaki ɗaya hatta annabawan da suka gabata kowa zai zama karkashin tutar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanayi da matsanancin hali da mutane za su samu kansu a ciki za a dunguma ta wajen annabi adam ka roki Allah ya mana hisabi shi ma zai ce yana ji da kanshi ne aje gurin wa annabi wani haka za a yi ta yi aje gurin annabi wani shi ma ce aje gurin wani aje gurin wani shi ma ce aje gurin wani karke za a zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ne a roke shi ka je ka roƙa mana Allah ya mana hisabi ce ana laha wannan ai ba wannan matsayin babu wanda ya dace da ita sai ni sallallahu alaihi wa sallam wa anaquhum turran ilayhi tu'awwaju wa anaquhum sannan wuyayen su ma'ana wuyan halittu turran bi ma'ana jami'an dukkan su gabaki da tu'awwaju suna za su karkatu ilayhi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam awwaja yu'awwiju awwaj ko karkacewa bi ma'ana mala wato ma'ana to awwaju dukkan halittu za su karkato zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ceto wato ma'ana za a nemi shi ya je roki Allah domin yi mana hisabi kowa ya huta to Allah ka amintar da mu a cikin wannan yini hani'an lana minhu shafa'atu fi gadin yanalu ridaha kullu abdin muwahhidi hani'an lana kai tun da diga shi wannan manzo namu sallallahu alaihi wasallam zai ce to ko kai hani'an lana madalla madalla mu domin ash-shafa'atu fi gadin kaga ceton ceton da manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi fi gadin a gobe kiyama yanalu kullu abdin muwahidin kowane bawa mai ta Allah ya nalu zai ridaha zai samu yardanta ma'ana duk wanda ya bauta ma Allah shi kadai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai samu ceton manzon Allah sai da da mace Allah subhanahu wa gare shi ala khata'in fi dhanbi aw an ta'ammudin jara'iruna tumha bi jahi muhammadin idza shufi al mahbub jazal mubaharj ala khata'in fi dhanbi duk da ko zunubi da muke da shi wajen wajen aikin da muka yi wato ma'ana alanan tana da ma'anan ma'a ala khata'in fi dhanbi ai ma'a khata'in bi dhanbi duk da kurakuran da muka aikata har muka samu zunubai in dai kai tsaya kai bautan Allah ka kade ta shi kai shirka da shi ba ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam ko to zo ko zaka samu cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw anta ammudin ko kuma kurakuran nan ka aikata ne ta hanyar ganganci dai duka dai zaka sami cikin manzo sallallahu alaihi wasallam amma dai ta hanyar ganganci wannan to mutum ba sai ya dandana yawwa sai ya dandana an wanke shi tukuna duka zunubansa sannan ne cikin iko Allah sun ta'ala zai iya samun ceto matukan mutum yana da zunubai wanda ki kuma ba bai samu Allah ya kankar ya gafarta masa ba to gaskiya sai an sa shi cikin cikin mutun jahannama an babbaka shi daidai da zunubinsa Allah shi kare mu Allahu a'lam jara'iruna jara'iru jami'i ne mene jara'iru jarima jamil jiddan jami ne na jarima jara'iruna watan kurakuranmu da muka aikata aika ba'iruna tun ha za a goge su bijahi muhammadin da alfamman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma dai abinda muke da fadakarwa in baka yi aiki man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha yawwa darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in rahamar Allah Allah ya kalla ya kankare maka zunubinka amma darajar manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai sa a kankare maka zunubi ba saboda annabi na da daraja kai kuma kai tabarna kai tabarna ka ce ya za a kankare maka zunubi wannan kaman da wuya gurguwa da auren nesa ko yawwa kenan nan akwai tambihi ga wannan gurin yanzu idan aka ce kurakuranmu za a share saboda alfarmin mu zo sallallahu alaihi wasallam to shikenan waɗansu sun samu dama fa su je su ta shan giya su je su ta aikata barna shikenan suna masu tawakkuli dogaro akan cewa ai alfarmin mu zo sallallahu alaihi wasallam zai sa akan kare mana a'a darajar manzo sallallahu alaihi wasallam tana nan za ka samu darajar manzo ne sallallahu alaihi wasallam inda ka tsaya ka bi manzo din sau da kafa abinda yayi kai ma ka aikata abinda yace ayi ka bi daidai gurgudu abinda yace a bari ka bari idan shufi al mahbubu to idan dai har aka ceci abin so kalmar al mahbubu yana nufin wake nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan shifi al-mahbubu idan har za a bada ceto ga wanda yake abin so abin kauna ne jazal mubaharaju kalmar al-mubaharaju ma'ana al-mubtilur raji mai barna wato ma'ana idan dai har an har an ceci manzo sallallahu alaihi wasallam an bashi dama ya ceto to ashe kenan jazal mubaharaju ceton ceton mabarnati ya halasta kenan idan dai har za a ba mazo sallallahu alaihi wasallam ce turin tashi alkiyama to wanda ya aikata zunubi zai shiga cikin wannan ceton kenan to amma dai abin da ya wajaba mu karkato mu yi shine mu bi manzon nan sau da kafa sai fa mun bi shi mun aikata abin da yace ayi mun bar abin da yace a bari sannan fa zaka samu ceton mazo sallallahu alaihi wasallam a haka nan kawai don za a ba na salar salar lasisi don tashi alkyama ya beli kai kuma ka je kai ta aikata sabo kana mai dogaro da cewa ai in dai har an cince mu zo sallar da sallar shi kenan ko an ba shi ceto kai ka tsira a ba haka bane akwai yaudarar zuciya nan a to ku duba abu abu abu abu wannan abu jahal wani irin gudunmuwa ne bai ba na sallar da sallar ba ya kuma nemi ya ta ne ya nemi mashi gafara matukar Allah bai hana ni malam unha anhu Abu Talib afwan ko to amma daga baya Allah bai dakatar da shi ba ya dakatar da shi ka gani saboda haka bin manzo sallallahu alaihi wasallam sau da kafa aikata abin da yace aikata nisanta abin da yace a nisanta a bauta ma Allah kuma kamar yanda ya aikata kuma ya shar'anta wallahi yubadullahi illa bima shar'a wallahi yubadullahi ko illa bima shara ko fatuba lahu man lam yadhiq anhu birruhu nabiyyun ala fawqa na'im qadruhu fatuba lahu aljanna ta tabbatun masa ko kuma abin faranta rai ya tabbatun masa cikin gidan aljanna sanyi ido man lam yadhiq birruhu anhu duk wanda birruhu nagartansa lam yadhiq bai kuntata ga shi ba ma'ana duk wanda ya kasance ya bi manzan Allah sau da kafa sallallahu alaihi wasallam har ta kaima kyawawan ɗabi'un mazo sallallahu alaihi wasallam sun wadace shi ya ɗauka yana aikatawa bai zanto ya kuntata da su ba ya ki aiki da su ba to zai samu ceto na maza Allah sallallahu alaihi wasallam nabiyun shi wannan annabi ne ala wanda yake ya daukaku ala qadruhu darajarsa ta daukaku faukan na'imi a bisa ni'imomawa kalmar na'im jami'i ne mene jami'i ne na na ni'ima kenan ku lura da kalmar ala na'im taurari ne yake nufi anan samaniya nujum ka annaha sarir mu'awwaj arba'atu sadira wa arba'a warida wa hiya manazilul qamar nabiyun shi wannan wani annabi ne qadruhu darajarsa ala fawqan na'imi ta daukaka akan dukkan taurari din nan guda guda guda guda takwas kalmar ala idan aka rubuta ta da alifin mai tsawo kamar yadda muke gani ko to fi'ili ne fi'ili madhi fi'ili madhi ne amma in aka rubuta ta da ya ara haka wannan harafi ne in su kun kulluran za ku ga alanan doguwa ce da da alifin ne dogo ko ga kalmar suratul qasas inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an munirun ala maswahu fil lahdi badruhu jadidun ala karril jadidaini zikruhu munirun shi manzo sallallahu alaihi wasallam mai haskakawa ne alama suwahu bisa ga makomarsa fil lahdi a cikin kabari afwan munirun badruhu taurarinsa mai haskakawa ne alama suwahu bisa ga ainihin makomarsa fil lahdi cikin kabari wato ma'ana tun a cikin kabari shi manzo sallallahu alaihi wasallam taurarinsa haske mai yake a cikin kabarinsa Allah bi kabari ko jadidun daukakan manzo sallallahu alaihi wasallam ga fa'ilin su can gaba zikirhu jadidun al-khabarin sa kai a mubtadin sa afwan zikirhu ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jadidun sabo ne alakaril jadidaini bisa ga shudewan dare da rana kalmar aljadidaini haka yake da lafazin musanna kun gane ana cewa mai ana ce mishi min babit taklif min babit taklif kawai yanzu in karbuta a opera karbuta ba min babut taklif ka sa pdf ka tura za a tura maka littafai ga san dewa da aka rubuta waɗansu lafuzza ne da aka yin amfani da su da sigan musanna ya zanto galibi inda za ka ware su ɗaiɗaiɗaiɗai ma'anan da ɗaya ke nuna bai nuna abinda ma'anan kalmar in ka mai da ita da ka zo da ita da sigar musanna ɗin zai nuna ka haka mun jadidai ne sababbi guda biyu ko to ba ana nufin sababbi ba nan guda biyu ba nan ana nufin dare ne da rana dare da rana kamar misali kamarani ko kamaraini kamar misalin mene ka kamar misalin umarani umarani to duk waɗannan lafuza ne waɗanda haka aka ji su laraba na amfani da su da sigan musanna min babu taklif babi ne wanda yake mai matukar mahimmanci za a tattaro maka irin waɗannan sunayi a faɗa maka kuma anoninsu farida shirin alfiyar suyuɗi sharhinsa da ya yi ma alfiyarsa ya kawo su da yawa ga sunan to an matan mazo sallallahu alaihi wasallam tuntuni yana nan har yau har gobe babu yadda za a yi zikirin mazo sallallahu alaihi wasallam ma'ana an batan mazo sallallahu alaihi wasallam da ba yake suna yaban shi a cewa ya buce yana nan yana ci gaba wa hal huwa illa illa al-misk fi ash-shahd yumzaju wa hal huwa to shin wai shi wannan yabo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba komai bane illal miski face wani irin almiski ne yin zaji wanda ake gauraya shi bishahadi da zuma a farkon fitowansa a shahadi shi ne zuma a farkon fitowansa yin zaji bi ma'ana yi kulato a ce an mantan mazo sallallahu sallam kamar wani zuma ne zaman da ma ko gauraya shi da wani abu ba yi ba wanda ake aka cakwada shi da shi gashi nan sai kamshi ke yi sai wadatar da mai sunsuna yake yi na fasabab na dam'a numri shi'unahu wa nuzuri ala hukumin nuzu'i hatufahu na'a wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibihi kira ibn kathir wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a abijanibi akwai kalbu makani shi kuma na'a kamar haka na'a mazo sallallahu alaihi wasallam yayi nisa wato matsayin mazo sallallahu alaihi wasallam yayi nisa yayi mana nisa fa sababna fa sababna dam'a sai muka kwararo kwararar da hawaye annan sababnal ma'a sabba muka kwararo da hawaye muka kwararar da hawaye numri shu'unahu muna ta shafan shu'unahu ai mujarin bihi wata magudanansa sai muka yi ta shafan magudanan daukaka irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma al'amarinsa wa nuzuri ala hukumin nuzu'i hatufahu wa nuzuri kuma sannan muna ta kwararar da nuzuri kwararwa sabba aina subbu wa nuzuri muna ta kwararar da hawaye muna ta kwararar da hawaye hatufahu wa nuzuri muna ta kwararar da hawaye hatufahu bisa ga magudanar ruwan nan magudanar ruwa hatunahu ko shukran matarhu da'im wa sailanuhu to wa nuzuri muna ta gudanar da hawaye wata muna ta zubar da hawaye har ila yau hatunahu bisa ga ruwan nan na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala hukumin nuzui bisa ga hukunci nuzui ko bisa ga hukunci irin na bege ga ruwa na zubowa mu kuma muna ta zubar da hawaye manzo sallallahu alaihi wasallam matsayin shi ya riga yi mana nisa ba mu gan shi ba a rayuwa matsayin sa ya wuce namu dan haka muke ta kwararar da hawaye saboda rashin ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ai in kana son shi to bi sunnan sa shikenan sai ka dace almaru ma'aman habba fanahanu nukasi lilhuyami fununahu fanahanu saboda haka mu nukasi muna ta ɗanɗana fununahu lilhuyami haka ne ko yawwa saboda ɗimaucewa shine huyam ɗimaucewa a tahayyul saboda ɗimaucewa muna ta ɗanɗana fununahu nau'o'insa ai anwa'ahu wa asnafahu nau'o'a da dangi dangi irin na mene irin na wannan dimaucewa jawana bakin cikin mu ala qadar takhallufi dunahu sai ya zama kuma baki jawana bakin cikin mu dunahu bai kai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai kai ga shi ba ko kuma bai kai ga darajarsa ba alaƙadar takhallufi bisa ga gwargwadon saɓanin nan na darajarsa sallallahu alaihi wasallam ga darajarmu wato ma'ana duk kukan da muke yi bai kai ko ina ba bisa ga so da muke da kaunar manzo sallallahu alaihi wasallam fa kullu fuadin jamartun tata'ajjaju fa kullu fuadin sai ya zama kowace irin zuciya jamratun garwashin wuta ce ma'ana kaman garwashin wuta ne ta ta'ajjaju tana boruwa ajje ujju boruwa tana kunnuwa akai akai akai akai akai akai saboda shauki bege da san ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawabi hira'in litahannus muddatan fa albasahu zakal jalalata burdatan sawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna muddatan na wani na tsawon lokaci bi hira'in a can kogon hira littahannufi ai litta'abudu domin bautan Allah subhanahu wataala ya zauna yayi bauta ga ubangiji Allah subhanahu wataala a can kogon hira fa albasahu burdatan wannan sai ya tufatar da shi ko kuma Allah sai ya tufatar da shi mene wani irin bargo zakal jalala irin wannan girma na ubangiji Allah subhanahu wataala falillahi abdun to ku sani Allah fana da wani irin bawa qala mawaddatun fihi wanda yayi yabo akan shi qala ya faɗi magana to shi magashi daga ciki ayyana daga ciki wanda wanda ya faɗi waka ko ya rera kan yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah na da bayin da kullun suna ne suna ta yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai abin da muke janyo hankalin mu da mu da kowa da kowa ma yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba tare da bin sunnan bin bin sunnan sa ba bai ishe ka ba dole sai ka tsaya bayan bayan ka bi sunnan sa din to sai ka yabe shi shi ma yaban karka wuce gona da iri ja'altum tidahal mustafa li uddatan ja'altum tidahal mustafa ni na sanya yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zababban sa uddatan shine abin tattali na li uddatan abin tattali ni gani wato mana ba abin da ya tattala sai mene sai yabo ga manzo sallallahu alaihi wasallam asarau atul mizani anni tufarraju to asa ina fata tufarraju a yaye a gusar da ra'atul mizani tsoron nan na mizani anni gabanina wata ma'ana saboda so da yabon manzo sallallahu alaihi wasallam da nake yi to ina fatan Allah subhanahu wataala ya yaye mini sauki na mene na mizani na kwarai ba na mizanin aikin alheri ina fatan a nauye shi na zunubi shine sai ya sauki to still dai har ila yau dai yabon mazo sallallahu alaihi wasallam sai ka hada da bin shi watan nan yana yana fata dalilin yaban da yake mazo sallallahu alaihi wasallam firgicin da mai firgici ko kuma tsoron da mai firgici yake yi kada mizanin shi na lada yayi sauki to yana fata a yayi mishi wannan to farraju tafrij yayiwa ko rau'a shine firgici falamma zahaba an ibrahim ar-rau'u waja'atu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut to rau'a me in zaka isnadi filin zuwa gari ka zaka ce na firgita ya zaka ce ya ra'a ya ru'u ra'a ya ru'u ra'a ya firgita ya ru'u ina firgita na irta'attu to a yayin da yake haka kawai ba kai gadi ba eh ra'autu to ya ka dawo da wannan wawun din nan za a yi amfani da ka'idar wannan yayi ai ga filin nan ya isnadi zuwa ga ra'autu ra'a to a ra'a ne ra'a na kiyayewa ne wannan ai eh ru'utu ru'utu yayi ru'utu to sai mu kalli ina wawun take tana harfi na biyu ne ko na uku na biyu ne ko to ai nan kar kuma ta zami amfani da ka'idar idza sakana akhir al-ajwab qadhifa wasluhu ne ai asali zaka ce ne ru tu ru tu to ainun yazo dauri ko to saboda haka sakana akhir al-ajwab to me zamu yanzu sai mu share wawun sai mu share wawun sai mu ce ru'utu insha Allah Allah ka samu dace to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mun yi karatun gurgune ne saboda saboda yanayin lokacin namu ya tafi abinda Allah ya bamu iko mu karanta daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne bamu ikon gyara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan darasi na 16 ko kamar ban faɗa ba to Allah ya samu dace na'am